نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا لأحسن الأخلاق وإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا أولا مجلسي نفسر القرآن من جرمى أولا مسلاتي ميتارا البركة مسلاتي اندمي تروست إسلامي سنتا أنا غرم دوغري جهر برنو yau muna yammacin goma sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu da da da arba'in shida. hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya yi daidai da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar miladiya allah muke roƙo idatar da mu ya sha albarka cikin abubuwan da za mu karanta da kuma abubuwan da za mu fassara ya karba mana kyawun ayyukanmu kurakuranmu Allah ya gafarta mana Allah ya sa da barka rayuwarmu ya gafarta iyayenmu da malumanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu wanda malumanmu da suke rayu Allah sun yi albarka rayuwarsu shugabanninmu Allah ya dace da su jiya mun tsaya a ƙarshen ayata saba'in da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus yau kuma za mu ci gaba daga ayata 75 wadanda Allah subhanahu wa ta'ala sun maba'azna min ba'ajihin Musa wa Harun. Kafin nan akwai sanarwa da kuma amsa tambayoyi. Sanarwar ita ce sanarwa da muka yi kwanakin baya kan zuwa gidan yare har yanzu muna tunatar da yan uwa akwai yan uwa da suka fara kawo taimakonsu. Kuma musa lokaci na tafiya nan da kwana uku hudu insha Allah za mu tafi. ba mamaki wannan shine zai zama to sanarwa ta ƙarshe saboda haka akwai wanda sun bugo baya waya suna su su kawo saboda haka na sai su gaggauta su kawo abin da ya sauwaka sannan sai a hada a kai musu Allah subhanahu wataala ya dace da mu wannan ke tambayar shin ya halatta mutum ya auri matar yayarsa bayan rasuwan shi saboda rufawa danginsu asiri ya halatta wannan kuma a ta al'ada ana yayi gani ya rasu mahaifinsa ya auri matarsa ko waya rasu ya bar mace kaninsa ya auri matar wani abu ne a ta al'adance ana yi ya halatta a shari'anci wannan kuma yake ce Allah ƙara ma lafiya amin tambaya ta ita ce da dani yake kiran sallah sai abu ya bi kansa ya bar kiran sallah ya je waje ya je farko ya tofar tumalin in ya zo zai ci gaba da kiran sallah ko ko zai fara daga farko ya danganta wanda shi abin da malamai kiransa almuwalatu ko alfauru wajen kiran sallah ana so idan mutum ya fara kiran sallah kai ya yanke bila faslin ba tare da yanke ba har ya gama kiran sallah to idan ya wani abu ya bijiro ya tsaya ya yanke kamar yadda ka bada misali ya fita ya dawo ya ci gaba inda bai da lokaci mai tsawo ba to babu babu wani abu ko ya nan ku bakin masallaci ya tofa kuma ya sake komawa bai da lokaci ba wasu malami suke cewa bai da lokaci ba ta yadda mutane ba za su dauka cewa ba yanzu ba kiran sallah yake yi ba to ya zama haka kaga ya dauki lokaci mai tsawo amma ya sun fahimci kiran sallar da yake wani abu ne bijiro masa kawai ya tsaya kuma ya ci gaba wannan ba matsala insha Allah wannan yake cewa a kazani numfashin shi yayi nesa har ya fara sankarewa sai aka samar da wuka aka zo aka yanka kuma jini ya zuba mai matsayin wannan mushe ne ko ya halatta a ci to ba fahimci numfashinsa ya yi nisa ba mai numfashi ya yi nisa mai ake dabi da wani numfashi ya yi nisa to ba numfashi ya mutu gidan ko eh yake numfashi ya yi nisa kuma ya fara sankarewa mai mara sankarewa to almuhim ka'ida a nan ita ce ka'ida a nan ita ce idan dabba ba ta da lafiya ko ta ji rauni za a zo a yanka inda tana motsi akwai rai aka yanka kuma jini ya fita za a yi a ci wanda ita ce ka'ida zai ce malikiya suna da tafsiri amma dai jumhurul ulama abinda suke gani kuma akwai riwayar imam malik a muwatta idan dabba tana motsi tana bude ido tana rufewa aka yanka kuma jini ya fita za a yi a ci wannan dabbar saboda haka inda aka tabbatar amma wannan naka akwai iskali numfashi yayi nisa kuma ya san kare ba motsi kenan ko ba motsi kenan so naka akwai shuwa amma in tana motsi guna tana shure shure tana motsi yana bude ido tana rufewa da kun aka yanka jini ya sauka to wannan za ya ci amma samsam ba motsi shiru to kaga nan dama wasu malamai suna cewa ma an harar dam in dai jini ya sauka za a iya shi amma yana gari da wannan gara a yi taka tsantsan in dai har ba ta motsi ba ta motsi shiru to ina gani gara a yi taka tsantsan saboda haka ya danganci na kone wajen wannan ni na baka ka'ida kai za ka bai wa kanka fitawa to in tana motsawa tana rufe ido tana budewa ba wannan aka yanka jini ya sauka za a iya ci amma an ba haka ba to gara a ai a dauki taka tsantsan duk wannan yana daga cikin sauki na shari'a shari'a ba ta so dukiya ta sarwanta kana da rago ka sai shi naira 300,400 kawai ta fari ta fara shure-shure a ce kuka yanka haramun kaga akwai damuwa yana daga cikin sauki na shari'a inda har dabbar bata mutu ba tana motsi tun kayan gaji ne sauka shari'a ta baka dama ka ci wannan nama ya halaccin malami ya yi rijijiniya na sallama percentage idan aka gayyace shi rabon gado ya danganta a idan mutum shi alkali ne a kotu an kai masa rabon gado bai halatta ya ci sai an bashi percentage zai raba gado ba domin don wannan aikin ne gwamnati ta dauke shi alkali irin su area court shari'a ba court da sauransu suna hukunta maganar gado maganar aure maganar saki an kai masa zai raba gado to ana biyan sa albashi bai halatta ya karbi wani abuwa bai halatta ba nan an biya shi amma kai malami ne haka wanda ba biyanka ake yi ba magada suka zaguranka za su raba biliyan biyu biliyan uku don zai zai ci ma lokaci kai kuma kan amma inda sun samu ni kada karbanin ya fi mutunci to amma kuma wani sa'ayin abin da ya sa masu raba gadon suke yi wannan din saboda su magadan sun makwai rashin mutunci mutane ne ma'aikinsu ya bar musu miliyoyi ta yi miliyan 300 400 wani ma biliyan wani ma sama da biliyan za su malami shekara ɗaya yana aiki a kai a lissafa a ji a ƙaddara wannan gidan a ƙaddara wancan ta ya za domin raba gado ba wani sa'ilin kawai ka ce wani yana da sulusi wani yana da sulusi ba a ba wannan ba ne a yi matsalar a wannan gidan guri kaza da kaza naka a rubuta takarda kai kuma daki kaza da kaza naka kai kuma fili na guri kaza da kaza naka a rubuta takarda a sa hannu duk wannan tare da malamin za'a yi bayan duk wannan dawainiya kila ma yanzu ba mai a cikin ga motarsa ya tafi to ma duk da haka daga baya sai an gama raba gado sai fatiha ta Allah saka da alkhairi malam awazi wani ya samu miliyan 50 wani ya samu miliyan 30 wani ya samu miliyan 40 kai gaba da bayan ka duk ba karan naira 200 kaga wannan akwai rashin akwai rashin mutunci hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan malami da ya bada lokaci ya raba muku gado ai ya kyautata mu ya kyautata mu akwai ihsani ai ko to sai rashin ihsanin nisa masu raba gano kuma suke fito da irin wannan dabaru ko ba ka bari ai rashin ihsanin nisa malaman mu na sauro suke fito da dabaru in ka zo fatiha ba zaka ni zaka nemi addu'a ba dole sai ka aje wani abu ko ba ka bari bayan sallah dole sai an aje wani abu saboda rashin kyautatawa na jama'a su barka da masallaci kamar da muka yi bayani kwanakin baya su barka da yara ai ta fama kana hamma su ba ruwansu suna cin morinsu an fahimta to a takaice ya halatta an ba kai ne alkali ba don ana biyan in kai alkali ne in kuma malami ne in kuna da yawa ya halatta amma kai kadai ne a garin ko a gurin banda ki ba mai yi to anan ta ayyana alaika ya halatta ba dangane da karatunmu na baya annabi nuh shine manzo na farko annabi idris kuma fa wanne ne ya riga wani Allah ƙara lafiya da tsoron Allah amin ai muka ce manzo akwai manzo akwai annabi akwai bambanci a tsakaninsu muka ce awwalu rasulin ba awwalu nabiyyin ba awwalu nabiyyin waye annabi adam manzo akwai bambanci tsakanin annabi da manzo malamai sun tattauna tattaunawa ba su samu sabani manzo shi ne wanda an bashi an bashi sako ya je gurin mutanen da sun saba masa da'awa zai wa'azi zai gina da'awa shi kuma annabi zai gina ne akan sakon wani annabi wani wani manzo da ya wuce saboda haka aikin manzo ya fi aikin annabi galibin manzo akwai da suka saba masa zai ja da su za a ba shi ayoyi adam wajen shekara gari uku da wani abu duk wani abu ne na tarihi ba za ka karyata shi ba an fahimta tun da babu wani abin da ke ci karo da wani aya wata aya ko wani hadisi ana fahimta ta yi zamanta haka ta yi zamanta ba haka ba saboda haka kai dan uwa abin da muke nufi manzo ba annabi ba amma annabi idris an yi shi ne kafin annabi Nuh alaihi assalam Assalamu alaikum malam asali na ni dan tsini ne amma yanzu na tuba na fara bin sunna saboda ina yawan jin karatunka da kake yi kuma Allah sai ya jefa min sonka a raina amma yanzu ina son malam ka bani shawara saboda na tabbata akan sunna nagode to yace uhibbuka fillah ahabbaka Allahu alladhi ahbabtana fi to alhamdulillah da Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka kuma ya fitta kai daga wannan jarrabawa a uwa musulmi addini musulunci addini ne na gaskiya qur'ani gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne wanda Allah ya aiko shi shugabakin annabawa ya isar da sakon Allah subhanahu wata'ala wannan al'ummar musulma al'umma ce wadda take da falala babu wata al'umma wadda ta kai ta domin annabinmu babu annaban da ya kai shi alkur'ani littafin ba mu littafin da ya kai shi manzan Allah yana yan da ransa ya faɗa wani wannan yana daga cikin mu'ujizoji na manzan Allah abubuwan da ba su wakana ba manzan Allah ya ba da labari kuma sun zo sun fara wakana kuma da makarantu na zamani kuma ba wanda a suke yada wa illa kawai ƙur'ani kadai ya isa ba ruwansu da hadisi to wannan kuskure ne wannan akida ce wanda take rusa addinin musulunci wannan akidar rusa addinin musulunci rusa addinin musulunci kuma wani akida ce wadda take karyata alkur'anin kansa su suna kiransu alkur'aniyun masu bin alkur'ani mai wannan akida da bai bi alkur'anin ba ana fahimta dan Allah ta'ala yace atiyu Allah wa atiyu rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah bin Allah shine me abi alqur'ani bin manzon Allah me za eh ta ya za bin manzon Allah turi sai bi hadisin sa Allah shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawar abin koyi dangane tare da manzon Allah aka ce kai koyi da wani me yake nufi eh kai abin da yayi ba to ta yaya za mu san manzon Allah yayi kaza yayi kaza za mu ta ina za mu samu eh a cikin alkur'ani umurni qur'ani yake bayarwa a cikin alkur'ani akwai inda ga inda manzo Allah ya talla ga inda manzo Allah ya haji Allah ce mai koyi da shi daga wannan ba qur'ani bane fada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana qur'ani yace mai koyi da manzo Allah ta yaya za mu koyi da manzo Allah ta yaya sai hadisi zafin tanazatun fi shay'in farduhu ila Allah wahayi na da salo da yawa shi Allah ya kimsa masa kafin ya faɗa saboda haka masu wannan aƙidar cewa sai Kur'ani ba sai ta da hadisi ba to wannan ba su mai imani da alƙur'anin ba wannan shine gaskiyar al'amari wa ma atakum rasulu fa khudhuhu ma nafiru mu'minin sabirin suwaye a matakin farko sahabbai sahabbai ya suka yi Qur'ani zamanin manzon Allah kawai Qur'ani kawai suke karantawa in manzan Allah ya ibada musu ya Rasulullah da babu ruwanka da zance kafin Qur'ani ya ishe mu ya suka rayu da manzan Allah sahabbai suna karanta alqur'ani qur'ani yana sauka kuma suna rubutawa kuma manzan Allah yana ƙara musu bayani kuma suna karba duk sahabbai aka wannan suka rayu suka tafi to yanzu wani daga baya zai ci shi qur'ani ya ishe ta yaya zaka sallah wannan mukabara ce abu ne wanda yake a fili don mai hankali bai makamata a ce mai hankali zai karbi zai yadda da wanda ake zarba samsam amma ita ake yaga ana kawo shigowai kuma ana faji da sauro na zamani kuma ana faji da talaucin mutane azin talauci bala'i ne talauci da jahilci suka haru talauci da jahilci suka haru bala'i to Allah ya tsare imanin imaninmu to wannan da uwa muna ta ka murna da Allah ta'ala ya ganar da kai suka ƙara godiya ga Allah ka ƙara godiya ga Allah da Allah ya fidda kai daga cikin wannan bala'i ko kuma ka san wasu wanda suna cikin wannan ka iya kokarin ka ka fara da'awa kai ma ka samu ka tsamar da su ka samu aiki ka fitar da su daga wannan bala'i kuma abinda zai sa ka tabbata da farko dai ka ci gaba da addu'a musamman addu'ar manzan Allah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ala ta'atik ya Allah mai jujjuya zakata ka tabbatar da zuciyata akan addini kai wata wannan addu'a ka tashi kai sallan dare ka roki Allah Allah ya tabbatar da kai kuma ka rika zamtar karatuka na malaman sunna kuma kai abokanka na da ka rabu da su abokanka na da wanda gana hulɗe da su aka wannan aki da ka rabu da su domin aboki na da tasiri akan aboki almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif manzo Allah ya ce mutum yana kan addini abokinsa saboda haka ɗayan ku idan zai abota ya duba ya ga da wa zai abota dan zai maka tasiri ta yadda baka tsammani ba saboda haka canja abokai ku samu abokai mutanen girki Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da kai saura waɗanda suna cikin wannan wato gurbatacciyar aƙida Allah mu da kuke sarki ya ganar da su su bar wannan aƙida Allah ya tsare mana aƙidunmu gaba ɗaya na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين na'am Allah ta'ala yake cewa thumma ba'athna sannan muka aiki min ba'dihim bayan su Musa annabi Musa wa Haruna da annabi Harun ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa bi ayatina da ayoyinmu fastakbaru sai suka girman kai wa kanu suka zamanto qauman mutane mujrimai mujrimin masu laifi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam ya ce bayansa kuma Allah ya aiko da manzanni irin su annabi Salih, Hud, Shu'aib, Lut, Ibrahim da sauransu. To bayan waɗannan annabawa sai Allah ta'ala ya aiko da thumma ba'athna sanda muka aiko min ba'dihim bayan waɗancan manzanni su Hud, su Salih, su Shu'aib, su Lut Musa annabi Musa wa Harun da annabi Harun Allah ta'ala ya ware kissar annabi Musa da Harun duk da cewa annabi Musa da Harun su ma za su shiga cikin umumin thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim wannan ya ishi annabi Musa da Harun su shiga ciki mana bayan annabi Nuhu mun aiko da manzanni duk wani annabin da ya zo bayan annabi Nuhu zai shiga cikin wannan to Allah ta'ala zai ware labarin annabi Musa da annabi Harun akwai hikima a ciki na farko ne wato a shari'ar kusakon da Allah ta'ala ya baiwa annabi Musa alaihi salam sako ne wanda ya kunshi shari'a shari'a shari'o'i daban-daban hukunce-hukunce daban-daban ƙari akan tauhidi kada ta Allah subhanahu wataala amma sakon da manzanni waɗanda suke gabaninsa suka zo da shi ya fi mai da hankali akan gyara imani da tauhidi babu shari'u da yawa ce an fahimta kaga anan ma zuwan annabi Musa ya sha bamban da zuwa zuwan sauran annaba da suke gabaninsa ba annabi Nuhu alaihi salam sannan kuma annabawa da suka gabata irin su annabi Lut annabi Hud da sauransu an turo su ne zuwa ga mutane wanda suke zaman kansu umman mustaqilla ba karkashin wata daula suke ba ba karkashin wani mutum suke ba mutane ne yantattu suna zaman kansu sabana annabi Musa alaihi salam an aiko shi zuwa ga fir'auna da kuma banu isra'ila banu isra'ila a lokacin suna da yawa amma suna karkashin fir'auna ba su da yanci a takure suke an tauye musu haƙƙinsu to ya yanzu daga cikin abin da annabi musa zai yi bayan isar da saƙo zuwa ga fir'auna sannan kuma akwai fitar da banu isra'ila daga cikin wannan bala'i na wato zalunci da fir'auna yake musu ga anan a shari'ar annabi musa alaihi salam saƙon annabi musa alaihi salam ya kunshi 'yanta banu isra'ila kaga nan ma sakonsa ya sha bamban da sakon sauran manzanni da suka gabaci shi kuma za ga irin inda annabi Musa ya taso da irin da'awa da yayi da irin kafirci na fir'auna duk waɗannan abubuwa sun sha bamban da sauran abubuwan da suka faru tare da manzanni da suka gabata abu ga fir'auna kafircinsa ya fitar da bazu ki ma alimtu lakum min ilahin ghayri ana rabbukumul a'la yayi da awar allantaka ga wannan babban abu ne wannan kada ya isa a mai da hankali akan sakon annabi Musa alaihi salam ya zo ya tinkari irin wannan kafiri babban kafiri wanda bai ji kunya ba bai ji kunya ba ya fito karara yana nuna mutane cewa shine Allah da ya halicce su kuma shi shi abin halitta ne wanda kuma banda mutane shi ma ba zai iya tafiyar da mulkin nasa ba dan adam idan ya kangare abin tausayi ne abin mamaki yana cewa shi ne Allah amma kuma yana da mai gadi yana da mai masa abinci yana da mai wanke masa kaya akwai mai kula da shi akwai mai tsare shi don kar a zo a kashe shi ko aka ba amma kuma yake Allah kan garewa to kaga annabin da ya zo ya tinkari irin wannan mutum labarinsa ne daban ne sanda kuma shi kansa annabi isa annabi musa alaihi salam irin yadda ya taso saboda fir'auna ya samu labarin an fada masa cewa cikin banu isra'ila tunda an fara samun banu isra'ila ne tun zuwan mai zuwan annabi yusuf suya annabi yaqub kasar misra da falastin suke to kuma aka rika samun annabawa a cikinsu har fir'auna ya zo ya kafa mulki shi aka fada masa akwai annabin da zai bayyana zai zai rusa mulkinka a cikin banu isra'ila saboda haka duk sanda aka haifi ɗa a cikin banu isra'ila ya sa a kashi amma allah ta'ala da ya kaddara allah ta'ala da ya so ya nuna ikonsa sai allah ya kaddara annabi musan zai ma yi zo ya girma a gidansa kullum mutum ya tsika da allah ya yadda da allah hanyar allah tana da yau shi ya rene shi shi ya ba shi abinci a gidan shi shi ba shi kulawa a baya zai ta kashe yara yara mutane ta kashe su amma wanda zai zama su sanadin halakarsa shi ne ya loko shi ya aje shi a gidan shi yana ba shi abinci yana shawa a kula da shi ikon Allah to kalam mu'jiza wanda take daidai da zamanin kadu waɗannan ababe sun kai a ware wato da'awar annabi musa a ba ta kulawa ta musamman shasa za ga labarin annabi musa alaihi salam yana maimaituwa da yawa cikin alkurani kusan maza ka ce ba wani labarin annabi wanda ya maimaitu da yawa cikin alkurani kamar kisar annabi musa alaihi salam kuma akwai kamanceceniya da yawa tsakanin da'awar annabi Musa alaihi salam da da'awar musulunci to ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a guraren da dama yana ishara zuwa ga annabi Musa alaihi salam yarhamullahu akhi Musa laqad udiya akthara min min kaza kaza a guraren da dama yana ishara yana ba da reference da annabi Musa alaihi salam ana ganewa kuma da yaji sama da aka baya faranta masa sallah hamsin wai ba shi shawara annabi musa alisalam shi ba shi shawara cewa ya je roƙi allah a rage masa wannan ya yi yawa saboda haka sha za ga annabi musa alayhi isar annabi musa alayhi salam ta samu kulawa sama da sauran kisoshi a cikin alkur'ani to shi ne allah ta'ala yake cewa sun maba'adna sannan muka aiki min ba'adihim bayan wadancan manzanni musa annabi musa wa harun da harun annabi musa shi aka fara ba manzanci aka fara aiko shi a matsayin manzo da aka ake shi a matsayin manzo sai annabi musa alaihi salam ya roƙi allah ya ba shi mataimaki ya sa ɗan uwansa haruna ya taimake shi wa akhi harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun yace dan uwana Haruna ya fi ni fasaha ya fi ni iya bayani saboda haka ya Allah da aiko shi tare da ni shi ma a bashi sako ya taimake ni to shine Allah ta'ala ya baiwa annabi Harun manzanci ya zama to manzo tare da annabi Musa alaihi salam thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun zuwa ina aka aike shi ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da jama'arsa annabi Musa alayhi salam an aiko shi zuwa ga banu Isra'ila ma to amma da ke banu Isra'ila jama'arsa ne suna ma sha'awa suna Allah Allah ma annabi Musa ya fito ya zama annabi ya tsamar da su daga cikin bala'in da suke ciki saboda haka abokin gaba abokin da wato wanda za a yi masa da'awa wanda zai bijirewa da'awa babban abokin gaba shine fir'auna to shi Allah ta'ala ya ambace shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi mala su ne ashrafin ƙau masu fada a ci wato in za a tabbatar da alkhairi a gari in aka same su shi kenan an gama in kuma za a yada sharri a gari an ka same su shi kenan an shiga uku an fahimta mala'u masu mulki masu kuɗi waɗanda da su ake ji a ƙasar sauran jama'a mabiya ne abinda manyan suka bada sauran ba sa sabawa sun yadda ba su yadda ba shi za a yi ko ba haka ba ne yanzu a najeriya abinda talakan najeriya ne iso ake abubuwa nawa an buga ana zanga-zanga ba a son wannan amma da yake mala'u na ƙasar ba haka suka so ba ba haka kuke rayuwa ba ku yi zanga-zanga ku yi ihu ku yi surutu ku yi alkunutu ku yi addu'a ku yi zage-zage ba duk an samu canji ne me yasa saboda su mala'un ba abin da kuke so shi suke so ba sun tsara ba kansu yanayin da suke so haka suke tafiya kun so ba ku so ba amma an da ake mala'un za su haɗu a ce ya kamata a yi adalci a gyara kiki a kawo asibiti a gyara makarantu eh a raya ilimi ba za a yi ba ne za a yi to ya sa ake maganar mala'u ana fahimta ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa bi ayatina da ayoyi domin duk annabi ya zo yace shi annabi kaga za a ce masa ina hujja in ba haka ba kowa zai da'awar annabta to amma idan mutum yace shi annabi to ina wani abin da zai tabbatar da cewa kai annabi ne to Allah ta'ala ya baiwa annabi Musa alayhi salam ayoyi babbai daga cikin at-taure kitabun taure sannan kuma ya bashi a wajen littafi shine at-taure amma kuma ya bashi ayoyi da dama wanda ya dace zamanin musamman sandarsa Allah ta'ala ya kiso daga da ataina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila mun bashi ayoyi guda tara bayyanannu akwai tofan akwai kari akwai kwadi akwai jini akwai kwarkwata da sauransu duk wani ayoyi ne suke nuna wato annabtarsa bi ayatina da annabi Musa alaihi salam ya zo da abar annabta aka ce masa ya kawo hujja ya kawo hujjoji ya kawo mu'jizoji fir'auna da jama'arsa ne suka yi fastakbaru sai suka yi girman kai ma'ana fir'auna da mala da manyan gari masu fada a ji suka girman kai malamai suka ce asinu wadda huna lilmubalagha takabbaru asalin kalmar takabbaru kibir girman kai amma fastakbaru ma'ana sun wuce iyaka wajen girman kai ana fahimta kuma yi daga cikin abubuwan da suka sa suka yi girman kai wato a ganin fir'auna da masu fada a ji waɗanda suke tare da shi suna ganin annabi Musa matsayin ƙabilarsa bai kai har ya yi da'awar annabta ba. Tunda bunu Isra'ila kamar da muka yi bayani ana bautar da su, ana bautar da su ana wahal da su ba a dauke su mutane ba a misra wancan lokaci. To kuma daga cikinsu wani ya fito ya ce shi annabi, kai za ka nuna mana hanya? Wanda kuma galibi a tsabiyar ɗan Adam na kasa da kai idan ya faɗa ma zance ko gaskiya ne suka ji kare na shi an bayyanta yanzu kamar sarki ne na gari ko na ƙasa mai shara yanzu sai masa sai faɗa masa gaskiya da kuma ce wazirinsa ne ya faɗa masa ya bugi akwai bambanci ya to galibi kuma nan rauni ne na ɗan adam in yana sama da kai sai ya rika ganin cewa yana sama da kai a komai ma an bayyanta idan mutum ya fika kudi kai kuma talaka sai yana ganin cewa ya fika hankali ba ko ba ka bane in ka zo yana abu ba daidai ba ka zo kana fada masa kai zaka fada mu sai kurare ka wanda kuma ka bi shi gaskiya a nan da amma saboda yana sama da kai yana gani ya fika imani ya fika fahimta ya fika kokolwa kila mashi dolo ne kai ka bi shi hankali ko ba haka ba amma dake yana sama da kai ko yana da mulki shikenan ya fi ka komai wannan rabuni ne na dan adam to fastakbaru suka girman kai saboda mai annabi Musa alayhi salam ya fito daga kabilar daga bangaren Banu Isra'ila wadanda Fir'auna yake azabtar da su to shi yasa a wani gurin Fir'auna suke Fir'auna yake cewa أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون yanzu shin ta ya za mu imani da mutane irinmu ba ma irinmu ba wa kawo ma da na abinu mutanensu ma da iyayensu da kakaninsu ba suna mana bauta shi kuma ya ce mana annabinmu mu wuce gaba mu bi shi ta ya hakan zai yi to shi ne suka girman kai sai Allah ta'ala yake cewa wa kanu mujrimi sai suka zama to mujrimai wa kanu qauman mujrimin suka zama to mutane mujrimai to wannan girman kai da suka yi rashin karbar gaskiya rashin imani ijrami ne laifi ne babba kuma kari akan wannan fir'auna yana da awar allantaka kamar yadda muka ambata yana kashe banu isra'ila to kuma almala'u suna taimaka masa saboda haka dukkanin suka yi tarayya a cikin wannan babban laifi falamma ja'ahumul haqqu min indina Allah ta'ala ke cewa falamma ja'ahumul haqq lokacin da gaskiya ta zo musu min indina daga gurinmu qalu suka ce inna hadha lalle wannan abin da annabi Musa ya zo da shi ko wannan gaskiyar lasihrun babu shakka tsafi ne mubinun bayyanai to falamma ja'ahum al-haqq da gaskiya ta zo musu annabi Musa ya zo musu da gaskiya suka kalubalance shi Allah ya bashi sanda sandan sandan nan ta juya ta zama to maciji ya sa hannu cikin rigarsa ya fitar hannun ya zama to fari fari kal suna gani ka wannan gaskiya ce da take tabbatar da annabtar annabi Musa alaihi salam da suka ga haka suka ce inna hada lalle wannan abin da ka zo da shi la sihrun babu shakka tsabi ne inna litawqi lam huwa litawqi lalle babu shakka babu kokonto wannan abin da ka zo da shi tsabi ne a bayyane a fili kowa ya san cewa wannan tsabi ne ba maganar maganar wani annabi ba maganar wani wata wata mu'jiza wannan tsabi ne tunda a zamaninsu tsafi ya shahara matsafa sun shahara saboda haka komai su dangana shi ga tsafi sai Allah ta da sihirun mubin kuma wannan hujja ce wata uzuri ne na wanda bai da hujja ana fahimta dan magalibi mai hujja wanda bai da hujja idan ka kure shi sai me sai mai damun mai fada ya fara sukarka abin nasu ma ishirmi ne abin nasu ma kaza ne abin nasu ma na yara ne abin nasu ma kaza da kaza wannan alama ce da ke tuna cewa yanzu hujja ta kare babu hujja sai a fara suka sai annabi Musa ya ba su jawabi qala Musa sai annabi Musa yace ataquluna lil haqqi lamma ja'akum yanzu za ku je wa gaskiya lokacin da ya zo muku asirun hadha shin wannan nitsabi wala yuflihu as-sahirun matsaba ba za su rubuta ba ba za su yi nasara ba qala musa annabi musa ya bada jawabi ina tattaunawa ake su fada shi ya fada ya fada su mai masa da martani ya sake mai da martani wannan ayi ta ci da'awar kullum abin da ake ciki kenan to qala musa sai annabi musa ya ce ya rusa zancen su ta fuskoki guda uku a cikin wannan aya a taƙuluna ne haƙƙi lamma ja'aku shin za ku ce wa gaskiya lokacin da ta zo muku to ana akwai takdiri in ba takdiri zancen ba zai fita ba a taƙuluna ne haƙƙi lamma ja'akum hada sihrun shin yanzu za ku ce wa gaskiya lokacin da gaskiyar ta zo muku wannan gaskiyar tsafi haka za ku ce yanzu ba haka suka fada ba qalu inna hadha la sihrun mubin ko ba haka ba saboda haka sai annabi Musa ya ce yanzu za ku cewa gaskiya tsabi an fahimta domin in ka dauki ayar a zahirinta ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asirun hadha yanzu za ku cewa gaskiya lokacin da gaskiyar ta zo muku wannan tsabi ne ka magana ba ta fita ba da fir'auna da mutanensa ai ba tambaya suka yi ba ko ba ga bane tabbatarwa suka yi sun yanke hukuncin cewa wannan tsafi ne to annabi musa zai ba su jawabi sai ce yanzu za ku cewa gaskiya wannan gaskiya da zo da shi ku ce masa tsafi an fahimta a sihirun hada yanzu wannan tsafi ne yanzu wannan tsafi ne an fahimta ga wannan shine jawabi na biyu a tabboluna da haƙin lama ja'akun wannan tambayar lil'inka mana bai kamata ku cewa wannan gaskiya da na zo da ita ku ce mata tsafi ba wannan bai dace wannan martani na farko ke nan a sihirin haka yanzu wannan tsafi ne mana wannan ba tsafi ba ne jawabi na biyu ke alistifam lil'inka sai jawabi na uku wala yi biyu sahirun matsafa ba sa rabauta ba sa samun nasara an fahimta da ya tabbatar da cewa abin da ya zo da shi na gaskiya ba tsafi ba ne sai mai ƙara bayanin cewa ai tsafi ba abu ne wanda mai hankali zai yi ba domin duk mai yin tsafi ba zai samu nasara ba saboda haka bayan da za a yi a ce ni zan yi tsafi bayan da za a ce ni zan zo da tsafi domin tsafi ba hanya ce ta kwarai ba kawa iya mai da matani ta hanyoyi guda uku ƙaru suka ce a ji ita na yanzu ƙaru mana ne litalfita na domin ka kawar da mu amma wajen na alayhi aba a kan abin da muka tarar da iyayenmu a kai wata kuna lagumar kibir ya ubin arzu kuma ku samu ɗaukaka da mulki kai da damuwanka a ban ƙasa wa ma na hannu da kuma bi mu'mini muri ba za mu yi imani da ku ba an fahimta to bayan annabi musa ya ba su jawabi ya tabbatar da cewa wannan abin da ya zo da shi ba tsabi ba ne gaskiya ce daga allah saƙo ne daga allah ƙalu suka ce a jiktana yanzu ka zo mana ne fitalfitana domin ka kawar da mu tasrifana amma wajadna alaihi aba'ana asabun da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu akai an fahimta alaihi akansa mana suka ce abinda iyayensa suka tabbata ya sun rayu a kansa tamakkana bi aba'ana iyayenmu da kakanninmu wannan ya nuna cewa suna san wannan addinin nasu wannan kafircin nasu saboda iyayensu ma suna yi galibi mutum yana san mahaifinsa da iyayensa ko ba ka ba kowa a tabi'ance natural yana san iyayensa da kakanninsa yanzu ka tuna babanka kana mi kace ji a ranka kana ji kana san sa kana san shi ko ba ka san shi na kira ne ba al'adance a tabi'ance banda wanda yake aka gurbata masa tabi'arsa wanda baya cikin lissafi ta yi babanka yana da kuɗi ne baya baka kuɗi in ka tana shi gashi haushi wannan daban ne ana fahimta a tabi'ance bisa ga asali nake magana a tabi'ance asali idan ka tana babanka mai za ka ji farin ciki kakanka farin ciki saboda kana son iyayenka kuma in kana san iyayenka kuma za ka so abin da suke yi an fahimta saboda haka sun nuna cewa abin da suke kai addinin da suke a kai addini wanda iyayensu sun jima a kai sannan kuma addinin iyayensu ne ba abu ne wanda suna san shi ba abu ne kawai cikin ruwan sanyi wani zai zo ya raba su da wannan addinin ba an fahimta su kuma wajen na muka tarar da su masu sun taso a kai kenan ta duk waɗannan abubuwa guda suna suke so su nuna wa annabi musa alaihi salam ba abu ne da za su a bashi ba wannan kuma wani ƙarin bayani ne akan cewa hujjarsu ta ƙare da farko sun kori gaskiyar suka ce wannan tsabi ne saboda babu hujja da wannan suke so su lalata sakon annabi Musa su wabitar da hankalinsa su nuna wa jahilai cewa abin ba shi ilimi ne wanda annabi Musa alaihi salam ya ba su jawabi ita badar shi ba tsabi bane to shine suka fito ta wata hanya daban yanzu kai kana suka karaba mu da abin da iyaye da kakanni suke yi yanzu kana kike so ka nuna mana kafi iyayenmu da kakanninmu fahimta kafi su ilmi kafi su kafi su sani ta wani ba hujja ba ce a mizanin shari'a wannan hujjar marar hujja ce wanda bai da hujja shine zai kama hujja da iyaye da kakanni an fahimta wannan shine halin dukkanin al'ummu manya-manya da suka gabata a cikin al'ummu da suka gabata waɗanda suke suke karyata manzanni an fahimta wa kadhalika ma arsalna min qablika min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun aka ake wada annabi sallallahu alaihi wasallam aka na ko wace al'umma idan aka aiko da manzo a ciki sai masu faɗa a cikin manya-manya mutanen gari manya za su ce mu ba muna kan addinin iyaye saboda haka za mu yi koyi da su ba za mu karbi wani sabon addinin ba an fahimta koyo ana samun wannan wannan ba an ji ba ana yi a gari yanzu wannan abin na ku sabo ne to inda musulunci ne inda musulunci ne duk dadewar musulunci a garinku bai kai dadewar musulunci zamanin manzan Allah ba ko ba haka bane dan kace musulunci ya shekara dubu a garinku ko shekara dubu da dari biyu so musulunci yau shekara nawa dubu da dari hudu saboda haka akwai inda aka riga ko to ya kamata a ce inda dadewa ne masu dubu da dari hudu su ya kamata su yi alfahari cewa namu ya fi na sauran to abin ba wai dadewa a gari ba ta yi mutum ya yi shekara hamsin shekara saba'in a musulunci bai san fajiya ba bai san tahiya wani yau zai musulunta shekara uku ya haddace alkur'ani ya zama malam ya fara wa'azi ba ana samu wannan da yawa ba abin hujja ce abin sa kai ne abin gane gaskiya ne saboda haka wannan ba hujja ba ce wajadna alaihi aba'ana an fahimta ce wata kuna lakum alkibriya fil ard alkibriya wa anan shine al'azamatu wal mulku was sultan daukaka da sarauta da iko sai yanzu mu bar addinin mu bar abin da muka tarar da gurin iyaye da kakanni wanda da wanda ne muke samu daukaka mu bar duk wannan musubat mu watsar da su mu zo mu bi ku sai ku samu mulki da sarauta mu mu zama mabiya hakan zai yi suka ce na hakan ba zai yi ba an fahimta kun ga yanzu nan abubuwa guda biyu ne suka hana su karban gaskiya abu na farko me takalidi bin iyaye da kakanni ko ba hujja abu na biyu me tsoron rasa duniya da sarauta duk abubuwan guda biyu suna hana mutane karbar gaskiya ko a yau mutum zai rasa sana'arsa zai rasa mukaminsa zai rasa kujerarsa in yi bi gaskiya saboda kada ya rasa wannan kujerar ko mulkin zai gwammace ya dawwama kan ƙarya ana samun wannan to shi ne abinda fir'auna da mutanensa suka fada wa annabi musa da annabi harun wata kuna na kuma tsibu yawon bil arzi a ban kasa ma'ana a garin misira da ma duk wurin da ya dace saboda haka وما نحن لهما بمؤمنين مودي بزا منكو إيماني با أنا ما لمسكت جملة اسمية لدلالة على الدوام والثبات هر أبدا باب رانا دمودي جهنك لمزام يدام إيماني دو قادة ونم سكميلا ساقو da annabi Musa alaihi salam Musa alaihi salam ya zo da shi suka karyata shi ba tare da hujja ba illa kawai ba sa so ne su rasa mulkinsu su rasa matsayi kuma ba sa so su rabu da abin da iyaye da kakanni suke a kai to wannan a kowane lokaci kamar da muka bayani zai iya zama to sanadiyya da mutum ba zai karbi gaskiya ba kakan ka ai bai yi wannan ba ka zo kace wannan abin bid'a ce ai to kakan ka yana yi in kace wannan abin sunna ce to kakan ka yayi ne to ai addini ba na kakana bane ko ba ka bane addinin Allah da manzan Allah ne kakana zai yi daidai zai yi kuskure inda kakana ya yi daidai Allah ya saka masa alkhairi inda kuma ya kuskure Allah ya gafarta masa kuskurensa an fahimta yawwa sai a koma ga abin da yake akwai hujja Allah subhanahu wataala ya dace da mu Allah subhanahu wataala kullum ya nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ya ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata akwai ɗan uwa da yawa wanda ba su da lafiya sun aiko suna neman addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya sa musu kafara waɗanda suke raye Allah ya ƙara musu lafiya a kuma su aiko suna neman addu'a da bukatu iri-iri Allah subhanahu wataala ya biya mana da bukatun mu da bukatun su gaba daya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلح لنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا إثم طائن اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل من الحسن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا أمورنا وقضي حوائجنا اللهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا أمورنا وقضي هوائجنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك